أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا وقائدنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci. Sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin ko ma'anonin nasoshi da ake ganin a zahirin su kamar sun ci karo da juna game da ƴan uwa da suke bibiyar mu sun sani wannan wato muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu ko muna karanta littattafai ne guda biyu littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبيكم أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين تو a darasinmu da ya gabata na ɗari da sha shida wannan kuma shine insha Allah ta'ala darasinmu na ɗari da sha bakwai kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to wannan darasin namu da mu tashi akan sa zamu tashi ne a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid a mas'ala ta 460 a aya ta 85 a cikin suratu Hud domin ita ce take akan jerin ayoyi malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'sau fil ardi mufsidin kar ku yi banna a bayan kasa kuna masu dogewa akan banna malam yace wal afu al fasadu in an ce al afu shine wato banna to kuma shine banna fa yasiru al ma'ana wala tufsidu fil ardi mufsidin kar ku yi banna a bayan kasa kuma kuna masu banna kenan kuma abu kamar ya maimaita qulna zamu ce malai ce qad sabaqa hadha su'al wa jawabuhu fi suratul baqara kenan wannan amsa tambaya da amsa ta gabata a cikin suratul baqara da tambayar da amsa ta wa jawabun akhar ma'nahu kenan nan malam yana son ya ƙara wata amsa akan wannan kenan waɗansu sun ƙara bada ma'ana bayan waccan da take cikin suratul baqara ma'anahu wala ta'thaw fil ardi bil kufr kada ku yi banna bisa a bisa doron ƙasa da kafirci kenan wa antum mufsiduna kuma kuna masu banna bi naqsil mikyal ta hanyar tauye ma'auni ko mu ce mudu kenan wal mizan da kuma abin awo wanda ake aunawa na nauyi kenan sai zaman to banna waccan ta farko ana nufin kafirci ita ce babba sannan kuma banna ta tauye mudu wanda kuma fasadun ne ijtima'i wanda yana daga cikin abin da yasa aka hallaka waɗannan mutanen kuma yana daga cikin abin da tauye mudu yana sawar a rasa samun ruwa kuma shi zai sa a tauye arzikin dubban mutane wanda yana daga abin da ke afka mutane cikin bala'i har a dawo ana cewa a'a mutane suna cikin matsala ko suna cikin matsala kaza alhali ko mutane da suke tauye arzikin mutane sai su kada juna cikin matsala da za a dawo abin gaskiya da ba za a samu matsala ba to amma da yake wato malam ya ce cikin suratul baqara a wannan littafi wannan tabara take gare ni cikin suratul baqara malam ya kawo shi ne a mas'ala ta 16 a shafi kuma na 17 domin ya ce fa in qila idan anka ce qauluhu fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku banna a bayan ƙasa kuna masu dogewa akan banna yace al'ufu shine al-fasadu banna fa yasiru al-ma'na wala tufsidu fil ardi mufsidin mara yace qulna zamu ce ma'anahu amsa wala ta'thaw fil ardi kada ku yi banna fil ardi a cikin ƙasa bil kufri ta hanyar kafirci wa antum mufsiduna bisa irin ma'asi kuma kuna masu banna akan wato bisa doron ƙasa bisa irin ma'asi da sauran nau'uka na sabo to sai zaman to can nan bakara ya kawo sauran sabo duka masu yawa kenan amma a nan cikin hudu sai ya ƙara da wani abu yace wa antum mufsiduna bi naqsil bikyalo nizan sai keɓance ya nuna kamar abin da ake nufi kenan wata ma'ana da waɗansu ka bayar shine tauye ma'auni da kuma mizani da mudu shine abin da ake nufi waɗansu wajen ɗansu malamai can bakara an ce dukkan sabo wanda ba kafirci ba an fitar da kafirci domin shi an faɗe shi sannan aka kawo sauran sabo nan kuma aka ce a'a kafirci sannan kuma aka ce tauye mudu da ma'auni to wannan shi ne abin da malam ya kawo to amma idan muka duba waɗansu suna taujihin shi shi mufsidi na hali ne na mutum yana akan abu zai dogi la ta'sau kada ku yi banna ma'ana ku kame daga banna sannan kuma fil ardi a bisa doron ƙasa nan hali ne mufsidina yana nuna su halin su ne sun doge akan wannan banna suna akanta kinan sai zamanto wanga hani ne wanga kuma hali ne to hali daban kuma hani daban domin hani ana yin shi ne don a hana ka ka aikata halin da kake akan shi kinan ka daina ka bari kuma shi hali yana nuna ka tabbata akan abu kenan da kayi yanzu kana ga yi kuma zuwa gaba ma zaka ci gaba da aikatawa ina fata an fahimce ni kuma ka koma cikin nahawu kaga alhal alhal kal hali kala kala na akwai halun muqarina wadda tana tafiya ne tare da wanda yake aikata ta akwai halun madiya tana bada labarin abin da ya riga ya wuce akwai halun kaza akwai halun kaza idan dalibin ilimi bai sani ba yazo iske an ce halun muqarina ko halun kaza sai ce duka wannan shirme ne a ba shirme bane shi an ce halun muqarina tana tafiya ne tare da kai madiya kuma dama an riga an yi ya riga wato ya gabata don haka yana da kyau ɗaliban ilimi su yi hattara game da wato irin waɗannan bayanai na ilimi waɗanda wani lokacin mutum bai san abu ba a'a bari cewa bai da amfani kai baka san shi ba ka bari har in ka gane inda ya dosa sannan ka ce yana da amfani ko kuma bai da amfani to waɗansu yi wannan taujihi a wannan wurin to kafin mu je a mas'ala ta gaba game da al'adar mu ta gabata shine cewa wani lokacin muna dan ƙara bayani akan waɗansu abubuwa shine cewa anan wala ta'thaw fil ardi mufsidin waɗansu sai su ce mutanen annabi shu'aib sun tauye mudu sai Allah ya halakar da su mutanen annabi lut sun yi luwadi sai Allah ya halakar da su mutanen annabi hud sun soke taguwa sai Allah ya halakar da su to kamar suna wani bayanin sai kaga kamar an takaita halakar da su da aka yi saboda mi saboda tauye mudu in mutanen annabi shu'aib ne saboda luwadi mutanen annabi lut ne misali saboda misali soke taguwa da aka yi in mutanen annabi hud ne adawa kenan haka ake abin nan nashi amma idan muka duba a waɗannan mutane babban laifin su tsakanin su da Allah shine shirka sannan sai ai kowane annabi yana bayani ne kan shirka sai ya fara da tauhidi bayan ya ƙara bayani kan tauhidi sannan kuma ya zo ya yi bayanin kan wata mushkila wadda zaka iske wata al'umma tana da wata matsala wata bata da ita shi yasa mai da'awa ma ake son ya hankalta ma waɗanne matsaloli suka fi girma a cikin al'ummarsa annabi shu'aibu bayan shirka ya gane cewa tauye mudu yana daga cikin manyan matsaloli annabi lutu bayan ya gane wannan tana yawa su mutane annabi lutu ba su tauye mudu amma luwaɗi ne shine babban matsala da ta yi take ko da akwai masu tauye mudu a cikin al'umma annabi lutu misali sai zama to ba a ce babban matsala ba haka dai ko ne annabi zai dubi babban matsalar da bayan shirka sai ya hada da waɗannan matsalolin an gane ko domin ana wa'azi ne a tattaɓo ko ina ba a tsaya wuri guda a yi bayanin tauhidi sannan kuma a yi bayanin muskiloli da mutane suke suke fama da su to domin islam aqida ne da shari'a eh me yasa muke faɗar wannan saboda annabi nuh da ya zo ya ce ya qaumi abudullah malakum min ilahin ghairu kaga wannan zancen tauhidi ne sannan annabi shu'aib me ya ce ya qaumi abudullah malakum min ilahin ghairu sannan kuma eh annabi salih shi ma cewa ya qaumi abudullah malakum min ilahin ghairu ina fata ana fahimta ta yau annabi ibrahim wa ibrahim idh qala qaumi ibudullah wattaqu ya fara ne da tauhidi shi ma to sannan kuma idan muka duba shi ma annabi hud yace ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu hatta da dukkan annabawa asalin aqida suna da suna fara ne da tauhidi sannan kuma bai hana su yi magana kan wani abu wanda ba tauhidin ba domin mi domin ba za a ce a yi magana kan tauhidi shi kaɗai kullum ba kuma sannan ba za a ce ba za a yi magana kan tauhidi ba in mutum biyu ne ko uku tana yawa a rarraba a ce to wane kai mun baka littafin aqida wane mun baka littafin fiqh wane mun baka littafin tafsiri wane mun baka littafin kaza wanda littafin kaza ko kuma in malami guda ne a a to yau za a taba tafsiri yau za a taba aqida yau za a taba fiqh sai a hada domin gashi annabawa sun yi bayanin aqida sannan kuma sun yi bayanin tauye mudu tauye mudu bai daga cikin abubuwa na aƙida kai tsaye ana zancen wasu ma'asu ne da buskai ga aƙida ba ina fatan ana fahimta ta to wannan shi ne abin da muke so mu ci sannan duk abu an ce na fiqhu ne wani lokacin yana iya shafar aƙida idan mutum ya ƙwanƙwasa babin aƙida mu yi hattara tauye mudu haramun ne in mutum ya da cewa haramun ne shikenan magana ta ƙare ya san sabo yake aikata amma in yana i'tiqadin wannan abin bayan ya san cewa Allah ya haramta shi shi ya halatta shi ko ya halatta shi ko da ya yi itikadin wannan abu halatta ne to kenan ya fita daga cikin musulunci domin yana ganin cewa abin da Allah haramta ba haramun bane kuma in Allah halatta abu kai itikadin haram ne to kuma nan ma zaka ifta daga cikin musulunci ko da ma wai baka aikata din ba domin akwai a'malul qalb akwai a'malul jawarih akwai abubuwa da suka shafi zuciya kai tsaye imani yana da cikin a'malul qalb al-khawf tsoro yana da cikin a'malul qalb ar-raja kwadayi yana da cikin a'malul qalb an gane ko sannan kuma akwai at-tawakkul yana da cikin a'mal al-qalb ina fata ana fahimta ta akwai abubuwa da suke da alaka wato da zuciya al-mahabba tana daga cikin amalul qalb soyayya son Allah da son manzo sallallahu alaihi wa sallam da son mu'minai an gane ko da son abin da Allah yake so da kin abin da Allah yake ki da kin wanda Allah yake ki ina fata ana fahimta ta to kaga waɗannan at-ta'zim girmamawa ganin kimar Allah a cikin zuciya ganin kimar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin zuciya ganin kimar sahabbai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin zuciya ganin kimar malamai na Allah na gari a cikin zuciya ganin kimar mutumin da yake riko da addininsa a cikin zuciya ya zama to kuma ba mun ce a ka walakantar da wani ba a kowa daidai yadda yake bin Allah daidai yake yadda yake da kima a idonka to kaga waɗannan amalul qalbi ne da haka sai a yi hattara kada kullum a cinkushe wuri daya da haka dai a takaice mutanen annabi lut da mutanen annabi nuh an gane ko da mutanen annabi shu'aib da mutanen annabi salih ba wai kawai wannan mashkila ta luwaɗi bace mutanen annabi lut ta sa aka halakar da su shi kadai ko mutanen annabi lut tauye mudu ko mutanen annabi salih soke taguwa a'a mutane ne mushrikai ba su yi imani da Allah ba sai suka kara da wannan laifin dan haka sai zaman to ba wai laifi guda ne yasa kawai aka halakar da su ba wallahu ta'ala a'lam domin shirka ta fi duk shirka ta fi luwaɗi hatsari in dai ba luwaɗi bane na shirka domin akwai luwaɗi wanda za a yi don shirka wani boka ya ce ma ka je kai luwaɗi don don ka samu kuɗi misali kaga misali kuma tauye mudu idan ba ka halatar da shi bane a an san sabon Allah kake kaga bai kai shirka hatsari ba kenan ko Allah ba zai halakar da mutum dan karamin zunubi ba ya bar babban zunubi wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba mas'ala ta ɗari hudu da sittin da ɗaya a cikin littafin as'ilatul qur'ani majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin baqiyatullah na an kace baqiya shine abin da ya saura da larabci daga baqiya ne khairul lakum shi fi alkhairi gare ku in kuntum mu'minin ha in kun kasance masu imani wato aya ta 86 a cikin suratu hud malam yace fa sharatal imana sai ya sharɗanta imani fi kaunil baƙiyyata ko fi kaunil baƙiyyatu khairan lahum don wannan baƙiyya abin da ya saura zamanto alkhairi gare su wa hiya khairul lahum mutlaqa ita ce mafi alkhairi gare su li'anna al-murad bi baqiyyatillahi domin abin da ake nufi da baqiyatullah abin da ya saura na ubangiji kenan ma yabqa lahum min al-halal abin da zai musu saura na halat arziki kenan ba da ifa'il kaili bayan sun cika alkail abin au walwazin da abin awo wanda ake aunawa ta fuskar nauyi wa zalika khairul lahum wannan shine mafi alkhairi gare su wa in kanu kufaran ko da kafirai ne an gane ko li'annahum yaslimuna ma'ahu min iqabil bakhsi wat tatfif domin ta wannan za su tsira shine yaslimuna an gane ko ma'ahu za su tsira idan suka aikata wannan suka cika min iqabil bakhsi daga uquba ta al-bakhs tawewa wat tatfif da kuma wato at-tatfif shine shi ma wato tawaya in an ce bakhs yana ɗaukar tawaya mai yawa a tatfif kuma yana iya ɗaukar wato tauyewa wadda ba ta da yawa wadda in ta yau da gobe yau da gobe sai ta taru ta zama yawa ina fata amfani ne at-tatfif da ta'un ne wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sura akwai suratul mutaffifin to wannan kenan kenan idan suka yi wannan koda ba a addinance ba za su amfana da shi ina fata ana fahimta ta za su amfana da shi yanzu ka shi kasashen da ba na musulmai ba da ba su tauye mudu al'amuran su sun daidaita ba sa tauye mudu al'amarin su sun daidaita zaka iske suna cikin kowa yana da aminci da wanda yake mu'amala da shi hatta da magani sai an auna shi an san ko gram nawa yake yi abinci sai an san gram nawa yake yi kenan komai an san an daidaice shi sabanin kasashen mu kasashen laraba da na musulmi da na afirka wanda abubuwan da aka gada ne ake aikatawa to kaga kenan wannan alkhairi ne gare su ko a tsarin rayuwarsu na duniya shi yasa turawa ma idan suka tsaye da gaskiya zaka sun ci gaba musulmai ma idan suka kauce ma gaskiya zaka sun ci baya to kenan sai zaman to alkhairi ne alkhairi ne gare su ma ko da ba su yi imani ba to me yasa yace in kuntum mu'minin malam yace to kulna zamu ce inna ma sharatal imana abin da yasa shar'unta musu imani fi khairiyatil baqiyya cewa za su samu alkhairi kuma fi alkhairin abin da ya musu saura li anna khairiyataha domin wannan alkhairi wa fa'idataha tare da fa'idarta ma'al imani tare da imani azhar ta hi bayyana ma'ana kinan idan suna da imani suka yi suka musu koyi adalci to ainihin na alkhairin zai bayyana wa huwa husulu thawabi za su samu lada ma'an najati min al-iqab kuma za su tsira daga uquba wa ma'a faqdil iman to in ku aka rasa imani akhfa sai ta boyu an gane ko lin ghimasi sahibi hafi azabil kufri domin kafiri zai ƙara nutsa a cikin azaba ta kafirci wato alladhi huwa ashaddul azab zai samu azaba ta kafirci wadda take ita ce wato mafi tsananin azaba wannan kenan malam yace asani waɗansu malamai suka ce annal murad abinda ake nufi in kuntum mu'minin kina annal murad in kuntum musaddiqin li ha in kun gaskata ni domin kalma ta iman a lugha tana nufin at-tasdiq wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin yan uwa annabi su suka ce wa ma anta bi mu'minin lana ay wa ma anta bi mu'minin lana ay wa ma anta bi musaddiqin lana kenan in kuntum musaddiqin li in kun gaskata ni fi ma aqulu lakum ga abinda nake ga muku wa ansahu da abinda nake muku nasiha kenan sai zamanto wannan shine abin da yafi alkhairi gare ku to kafin mu je gaba akwai mas'ala guda biyu da nake son na ƙara shine cewa da yace in kuntum mu'mini har in kun kasance mu'minnai to wani lokacin kuma zaka iske ai mu'minnai ne ake gaya ma in kuntum mu'mini to kaga wannan kuma sai zamanto an samu matsala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin a cikin suratu ali imran kada ku yi rauni kada ku yi bakin ciki ku ne madaukaka in kuntum mu'minin kun kasance mu'mini to a lokacin da Allah yake magana da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan wurin to ai suna matsayin mu'minai to waɗansu malamai sai suka ce nan in kuntum mu'minin ma'ana antumul a'launa ku ne madaukaka in kun kasance mu'minai domin tsakanin malaman Basra da Kufa akwai sabani shin irin wannan sharadin idan ya zo shin ina jawabin shi malaman Kufa sai su ce a jawabin shi ya gabata an gane ko kenan in kuntum mu'minin baqiyatullahi khairul lakum wato in kuntum mu'minin antumul a'launa malaman basar su ce a'a an shafe sharadin amma dai dalla alaihi ma qablahu abin da ya gabace shi ya nuna shi kenan su a wajen su wato asalin shi wato baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin baqiyatullahi khairul lakum amma an shafe shi saboda abin da ya gabace shi wato yana nuna shi haka suke cewa magana ce ta malaman lugha mai so ya koma cikin littattafai na tafsiri zai ga wannan to amma can da anka ce in kuntum mu'mini ai suna mu'minnai sai suka ce to irin wannan nan da anka ce in kuntum mu'mini in kun kasance mu'minnai to ai su ba mu'minnai bane kenan in sun kasance mu'minnai za su yi zama to alkhairi gare su amma mu'minnan fa to in kuntum mu'minin wasu suka ce to in kuntum mu'minin wasu suka ce in kuntum mu'minina kamili lil iman in kuna da cikakken imani to za ku samu ɗaukaka kiran ba ana nufin su ba mu'minnai bane wasu suka ce a in kuntum mu'minin nan tahyijina an ce tahyij da ha babba hayyaja yuhayyiju tahyijan an motsar da su ne ana nuna cewa ma'ana in kuntum mu'mini kamar ana tunatar da su da cewa in kullu zinci imanin nan antumul a'launa ku ne masu imani kenan ana motsar da su ne su yi riko da imanin su wannan kenan sai abu na karshe da zan kara a karkashin wannan aya da an ka ce za su tsira daga uquba shine cewa kafiri in ya saba ma Allah da kamar ƙarin sabon Allah koda ba a cikin shirka bane yana ƙara ma kafiri nisa da azaba a ranar tashin alkiyama domin za ku ga mas'ala ce da malaman usulul fiqh suna kawo ta a ƙarƙashin halil kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a shin wai kafirai an umurce su da abin da ya safi rassa na shari'a an gane ko abin da ba ba cikin usulul din ba waɗansu suka ce a'a su ba su yi imani ba to zan ma a ce su yi sallah ko su yi zakka ko su yi kaza ko su yi kaza wannan abin ai bai ma kota su ba tunda sai sun yi imani wani su malamai suka ce a'a dukkan su waɗannan abubuwa guda biyu don an umurce su daidai da suke tozartar da ma'ana suke aikata sa'o daidai da wato saboda wuta mataki mataki ce aljanna mataki mataki ce tunda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa sun mala nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha siliya sannan kuma waɗanda sun malanin zai anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya akwai waɗanda suka fi ta'addanci ku ko sai sun fi azaba waɗanda suka fi imani sai sun fi samun lada da ɗaukaka a gidan aljanna kina aljanna mataki mataki ce wata ma mataki mataki ce to me dalili sai suka ce a cikin suratul muddathir Allah ce za a tambaye su ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin za su ce da aka tambaye su me yasa kuka samu kuka shiga cikin wutar sakara sai suka ce lam nakum minal musallin mu ba ma yin sallah ko ko ba mu kasance cikin masu sallah ba wa lam nakunu tu'imul miskin ba ma ciyar da miskini wa kunna nakhudu ma al kha'idin mun kasance muna kutsawa a cikin tare da masu kutsa cikin ayoyin Allah ba tare da ilimi ba wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين كوبا هكذا وقد نزل عليكم في الكتاب يكون نزل عليكم أو تقراء أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره sun kasance suna kutsawa wa kunna nukazzibu bi yawmid din sun kace mun kasance muna karyata da ranar karshe to ashe kaga karyata ranar karshe kafirci ne amma sai suka fara da sallah da kaza da kaza can ma a cikin suratul haqa da laki na bada labari sai ce innahu kana la yu'minu billahi alazim wala yahuddu ala ta'amil miskin bai yi imani da Allah ba kaga wannan kafirci sannan ce wala yahuddu ala ta'amil miskin baya kwadaitarwa shi bai yi kuma baya kwadaitarwa to wani kuma bayyin kuma baya kwadaitarwa kuma in yaga za a yi ya hana manna'il lil khairi mu'tadin afim kaga wannan sharrin sa yayi yawa shi bai yi ba zai yi umurni ba kuma in yaga za a yi ya hana wani kuma shi bai yi amma in yaga za ka yi ba zai hana ka ba to wannan yana da yan dama dama ina fata an fahimce ni to ala ayyati hal dai wannan sai nuna cewa kiran kafirai an umurce su da furu'i shari'a wanda ya tozarta kiran mai kuɗi kafiri wanda bai fitar da zakka ba yana da laifi na kafirci yana da laifi na kin fitar da zakka in yace a'a to ai shi ba musulmi ne sai a ce a'a Allah ya umurce ka da tauhidi kuma ka fitar da zakka amma kafiri wanda bai da kuɗin fitar da zakka to shi ba za a yi masa azaba ba ta rashin fitar da zakka ina fata an fahimce ni wannan shi dai ne abinda malamai suka yi bayani mai so ya koma cikin littattafai na usul da tafsiri zai ganin wannan magana ko in ce waɗannan bayanan bi iznillah mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 462 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi lutu bus kasance masu nisa gare ku ba kina asalin shi wa ma qaumu lutin bi ba'idin minkum walam yaqul bi ba'idina a larabci ya kamata a ce ba'idina tunda jam'i na qaum jama'a malam yace wal qaumu ismun li jama'atir rijal ya an ka ce al qaum suna ne na jama'a ta maza an gane ko kenan mata ba su shiga cikin alqaum sai an samu qarina domin ya ce ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun kaga qaumun min qaumin ya nuna maza ake rufi don ya ce wala nisa'un min nisa'in sai ka mata daban kenan an ka ce alqaumu asalin shi na maza ne amma mata suna iya shiga ciki in an samu qarina sai ayi at-taghlib malam yace to wa ma ja'a fil qur'ani wa ma ja'a fil qur'ani الضمير العائد إليه إلا ضمير جماعة باي تبقى زوا بتين القرآن ما جاء في القرآن الضمير العائد إليه ba a taɓa samun damiri wanda ya koma zuwa ga mutane ba a cikin alkur'ani na alƙaum ba a taɓa samun damiri wanda ya koma ma lafazi na alƙaum ba a cikin alkur'ani illa damira jama'a sai damiri na jama'a qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum a cikin suratu nuh wato inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim kenan an yi ma annabi nuhu Allah ya ce mun yi wahayi zuwa ga annabi nuhu an anzir qaumak kai ma mutanen ka gargadi min qabli an ya'tiyahum kafin ya zo musu kaga mai ce min qabli an ya'tiyahum bai ce min qabli an ya'tiya an ya'tiyahu ba kaga sai kawo shi ga abin nan la yaskhar qaumun min qaumin ga ayar malin ya kawo wa qala ta'ala Allah ya ce لا يسخر قوم من قوم أتكن سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا فركم آية لا يسخر قوم من قوم أسى أن يكونوا خيرا منهم kaga nan kada waɗansu mutane su yi izgili zuwa waɗansu mutane tana yi wa waɗannan mutane an ya kunu su kasance khairan minhum kaga ni sai ce khairan minhum asa an ya kunu bai ce asa an ya kuna ba kuma khairan minhum bai ce khairan minhu ba kenan damiri dai yana koma ne zuwa ga alqaum a matsayin jam'i malam yace zamu ce kulna ma'ana fihi idmar akwai kalmar da aka ɓoye ko ba aka shafi taqdiruhu za a kaddara ta wa ma halaku qaumi lutin ai halakar mutanen annabi lutu au maka makanu qaumi lutin ko ko wurin mutanen annabi lutu bagiran su ko garuruwan su wa makanu qaumi lutin kana qariban minhum kuma wurin da annabi lutu ya kasance ya kasance kusa da su an gane ko wa ihlakuhum aidan kana qariban min zamanihim sannan kuma halakar da su ya kasance kusa ga zamanin su ina fata an fahimce ni wato su mutanen annabi shu'aibu kenan wurin su da wurin su ba nisa da su da wadancan sannan kuma zamanin ba nisa ina fata ana fahimta ta shi yasa ce wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id an gane ko malam yace to shi yasa an ka ce kenan damiri bi ba'id yana kuma ne zuwa ga ihlak al mahzuf halakarwa da an kai الثاني waɗansu malamai sun kace anna fa'ilan kalima ta fa'ilan a cikin yaren larabci yastawi fihi alwahid wal ithnan wal jam'u wato alwahid daya wal ithnani da biyu wal jam'u da jama'a yastawi fihi suna daidaita a cikin shi in an ce fa'ilan wani lokacin ana nufin mutum daya fa'ilan ana nufin biyu fa'ilan ana nufin uku fa'ilan ana nufin fiye ma da uku ha illa masha Allah qala al-jauhari wani malami ne lugha ake kira imam al-jauhari mai littafi na as-sihah yuqalu ma antum minna bi ba'id ku bu ku kasance ba masu nisa gare mu kaga a larabci ma ana fadar wannan wa qala ta'ala Allah yace wal mala'ikatu ba'da zalika zahir a cikin suratu at-tahrim aya ta hudu inda Allah ce asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara to ne yake cewa dai in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibrilu wa salihul mu'minin nan ne farkon ayar wal mala'ikatu ba'da zalika zahir waccan ayar ban take wal mala'ikatu mala'iku jam'i ne na almala'ika domin ba a ce almalaku ba ba da zalika bayan haka bayan waccan abinda an ka faɗa waɗanda za su taimaki manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan matan matansa zahir ba a ce zuhara'u ba kinan kaga fa'ilun nan an kawo shi a matsayin ya yana muqabala ta jam'i wa qala kuma Allah ya ce anil yamini wa anil shimali qa'id a cikin suratu qaf anil yamini wato ta dama wa anil shimal da kuma hagu qa'id akwai mazauni wato wannan fassarar waɗanda suke ganin mala'ikun da ke rubuta alkhairi suna dama ko mu ce mala'ikin da yake rubuta alkhairi yana dama mala'ikin da kuma yake rubuta sharri wato yana hagu shi yasa yace idh yatalaqqa almutalaqqiyani anil yamin wa anil shimali qa'id an gane ko to anil yamin akan dama akwai daya wa anil shimali akan hagu akwai daya qa'idun maimakon a ce qa'idani sai an ka ce qa'id kina sai nuna cewa da mutum da abu biyu da uku da ma fiye da haka duk ana iya kawo musu wato fa'ilun wannan shine abin da malam ya kawo an gane ko anil yaminu wa anil shimali qa'id qa'idun nan ana nufin dama da hagu ashe nan babu sabani ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid nan ne aka samu sabani mutum baya furuci da magana sai akwai raqibun akwai mai tsaro atidun kuma akwai halartacci wadansu malamai suka ce mala'iki guda ne shi yake rubuta zunubi da alkhairi don ya ce raqibun mai tsaro atidun wanda yake halarci wanda sun ce a raqib shine mala'iki mai rubuta zunubi atid kuma shine mala'iki mai rubuta wato lada akwai maganganu na malamai a ƙarƙashin wannan mas'ala to wannan shi ne abinda wato malamai suka kawo a ƙarƙashin wannan sai zamanto waɗansu sun ce fa'ilan yastawi fihi almuzakkar wal mu'annath wal jam'u duk dai ana iya kawowa to malam ya kawo wannan to amma akwai abin da muke da zan dan karawa wani lokaci a ƙarƙashin wato mas'ala idan muka ga akwai buƙatuwa zuwa ga haka shine cewa nan alƙaumu in an kalle shi a matsayin lafazi abu ne wanda yake mutum kamar lafazin shi kamar a lafazi guda ne in an kalli ma'anar shi matsayin jam'i take to cikin qur'ani kuma da yaren larabci wannan yana da yawa wani lokaci an hankalta ma lafazin sai a kalli in lafazi ne mai ta'un a mai da shi mace idan namiji ne bai da ta'un a mai da shi kamar lafazi guda idan kuma an hankalta ma ma'anarsa to sai a ɗauke shi a matsayin jam'i cikin qur'ani wannan yana da yawa misali Allah subhanahu wata'ala yake cewa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun duk da ke wannan aya ta mai ta a cikin alqur'ani game da wasu hadda alqur'ani wuri na farko tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu can kuma tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun izfi ya kare sai kuma wato sai qulu sufaha'u minan nas to amma a mas'alan mu ta lugha ba wannan ta harda ba tilka ummatun waccan al'umma ce lafazi na al'umma nan an hankalta mu cewa ya zo da larabci a matsayin mu'annas kuma guda ne sai aka ce tilka ba a ce ula'ika ba sai an ka ce tilka ummatun qad khalat kaga nan ma a hankalta ma lafazin na mutum wato lafazi guda ne kuma mu'annas sai an ka ce qad khalat ba a ce khalau ba sai an ka ce laha ma kasabat ba a ce lahum ba ma kasabu sai an ka ce laha ma kasabat saboda lafazin an ka hankalta ma cewa lafazi guda ne kuma mu'annas ne na mace matsayin mace yake a lafazi walakum ma kasabtum sai an ka ce wala tusaluna amma kanu ya'maluna kuma ba a ce wala tusaluna ba amma kanat ta'malu kina amma ta'malu tilkal umma sai an kace amma kanu ya amalu game da abin suka kasance suna aikatawa to ina kaga wannan ya nuna cewa wani lokacin sai a hankalta ma lafazi wani lokacin kuma sai a hankalta ma ma'anarsa wannan kuma yana da yawa a cikin alqur'ani mai girma to dan haka da yace wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id yana yiwa ma ko da an dauke shi a matsayin mufradi a matsayin lafazin sa kenan sai zamanto bi ba'id wannan shine eh abin da zamu iya karawa sai abu na karshe karkashin eh wannan mas'ala eh abin da zamu kara shine cewa da ya kawo wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id zaka iske nan ma falan ma ja'a amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud a cikin suratul hijri wa amtarna alaihim ba alaiha ba hijaratan min sijil sannan kuma ba a ce mandud ba nan kuma cikin suratul hud an ka ce mandud sai aka ce musawwamatan inda rabbik anan cikin suratul hud wa ma hiya min adh-dhalimina bi ba'id to kaga wa ma hiya malamai sun yi bayanai daban-daban wajen wa mahiya din nan don saboda ikhtilafi ne na domiri to yana da kyau ka san akwai maganganu daban-daban wa mahiya waɗansu malamai suka ce hiya din nan yana komawa ne zuwa ga tsuntsayen da suka yi wannan abin nan suka yi wannan ruwa ai wa ma wa ma wato wa ma hadhihi tuyur kenan wa mahiya domiri ya kana zuwa ga at-tuyur waɗanda suka yi ruwan azaba waɗansu suka ce wa mahiya a'a azabar da aka yi ma waɗannan mutane wanda sun ka ce wa mahiya a alhijara waɗanda an kai azaba wanda sun ka ce wa mahiya alƙura garuruwan da wato aka yi ma mutanen waɗannan azaba na mutanen annabi lutu ai ba nisa nesa suke ga mutanen makka ba ina fata an fahimci to kaga wannan sai ya zama to gashi nan maganganu daban-daban na malamai wanda shi yasa zaka iske dhamiri yana da cikin asbabul ikhtilaf al-mufassirin kamar yadda malamai suka yi bayani da haka in ka ji wata ma'ana baka san da ita ba kada kai sauri ka koma a cikin littattafai ka duba littattafan tafsiri daban-daban kaga waɗancan da suka faɗi wannan magana me dalilin su ko ma mas'ala ce ta fiqh ko mas'ala ta hadisi wa an yi sabani wajen inganta hadisi ko da'afa shi ka je ka duba kaga abin da malamai suka faɗa kada ya zama to kana faɗar magana kawai don kana jin daɗin ka faɗa ko ko kai sauri ka faɗa sai ya zama to daga baya a zuwa iske kuskure ne kuma shi dan ya ce ma a'a kada ka yadda tunda ka riga an san matsayinka to ka riƙe akan abin da kake akan shi sai ka daina yi ma Allah aiki ka koma yanzu kuma kanka ne kake ma aiki Allah kai mu tsari. Mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 463 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in qila idan aka ce qauluhum fadar su su mutanen Annabi Shu'aib kenan. Walau la rahtuka in ba dan da jama'ar ka ba larajamnaka da mun jefe ka wa ma anta alaina bi aziz kai baka buwaye mu ba. Kalamun waqi'un fihi an gane ko magana ce wadda aka yi a kan shi shi annabi shu'aibu kenan wa fi rahatihi da kuma jama'arsa ƴan uwansa wa annahumul a'izzatu alaihim dunahu sun nuna cewa ƴan uwansa sune al'a'izza masu kima da daraja a wajen su ko kuma sune suka bawaye su dunahu amma banda mi banda shi annabi shu'aib fa kaifa sahha qawluhu to ya aka yi shi ya inganta fadar annabi shu'aib a rahati a azzu alaikum min Allah shin yanzu ‘yan uwana su ne suka fi wato buwaya kun ka fi ganin ƙima su da jin tsoronsu min Allah daga Allah. To, ai, su ‘yan uwan sun kace shi ko sai mai da abin zuwa ga Allah. Ina fata an fahimta. Ƙulna za mu ci, ta hawunuhun bihi, sako-sakon da suka yi da shi ba su ɗauke shi komai ba. An gane ko? Wa huwa nabiyullahi, kuma shi annabin Allah ne. An gane ko? tahawunun billah kamar sun yi sako-sako ne da al'amarin Allah. Fahina azza rahtuhu alaihim dunahu lokacin da wato jama'arsa suka zamanto su ne suke da kima a wajensu suke jin tsoronsu dunahu amma shi ba sa jin tsoronsa kana rahtuhu wato a azza alaihim min Allah sai zamanto kenan sun fi ganin kimar kuma sun fi jin tsoron ƴan uwansa min Allah daga Allah domin shi wakilin Allah ne kenan idan baka raga ma annabin Allah ba don Allah sai ka raga mishi don jin tsoron abin da zai biyo baya na duniya to kenan ka fi jin tsoron misali yanzu kenan ka fi jin tsoron dan sanda da Allah ka fi jin tsoron jandarma da Allah ka fi jin tsoron soja da Allah ka fi jin tsoron sanda da Allah ka fi jin tsoron bindiga da Allah ala tara ila qawlihi ta'ala malam yace baka ga dubi zuwa ga fadar Allah subhanahu wa ta'ala man yuti'ir rasul wanda ya ma Allah wanda ya ma manzo da'a faqad ata Allah hakika ya ma Allah da'a alhali ko to kenan manzo ai shine kake gani yana faɗa maka umurnin Allah sannan kuma Allah subhanahu wataala ce innal ladhina yubayyi'unaka waɗanda suke ma mubaya'a kai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul fathi innama yubayyi'una Allah suna ma Allah ne mubaya'a to kenan kaga saboda shi wato mai isar da sakon Allah ne ina fata an fahimta to kenan shi yasa shi sai ce a'azzu alaikum min Allah sai mai da al'amarin zuwa ga Allah domin yana ganin cewa shi ya cancanta su yi mishi ne don Allah ba dan jin tsoron ƴan uwansa ba ko abin da zai biyo baya ta fuskar wato ƴan uwansa wannan shi dai ne abin da wato malam ya kawo kenan to malam ya ce to fa in qila idan aka ce a mas'ala ta 464 sabuwar mas'ala ce fa in qila idan an ka ce qad zakara amaluhum ala makan qad zakara amaluhum ala makanatihim annabi shu'aib ya faɗa mutanensa ko wani ya aiki akan halinsa an gane ko wa amalahu ala makanatihi shi ko ya aiki akan nashi hali nan makana ana nufin hali ko sha'ani thumma atba'ahu bi dhikri aqibatil amilina minhu wa minhum sannan ya biyo baya da faɗin makomar waɗanda sun ka aikata aiki kamar daga gare shi shi aikin shi da kuma su ma aikin su fakanal mutabiqu wal muwafiqu fi zahiril fahmi abin da ya dace al-mutabiq shine abin da ya dace ko ya zo daidai wal muwafiq abin da ya dace fi zahiril fahmi a cikin zahirin fahimta an yaqul yace man ya'tihi azabun yukhzihi kinan fa sawfa ta'lamuna amsar da ya kamata ya basu sai ce da sannu za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi wanda azaba za ta zo ta kaskantar da shi ko ta kaskanci hatta yansarifa man ya'tihi azabun yukhzihi ilaihim har sai ya juya man ya'tihi azabun yukhzihi ilaihim wanda azaba zai zo mishi wanda zai kaskantar da shi wa man huwa sadiqun ilaihi da wanda yake gaskatuwa zuwa gare shi kidan kamata na yi da ya zo da cewa za ku sani wanda azaba za ta zo mishi tunda ya ce ku ku yi aiki akan halinku ni in yi aiki akan halina to kinan za a san man ya'tihi azabun yukhzihi kinan wanda azaba zai zo zuwa gare shi an gane ko kinan sai ce ilaihim za su san azaba zai zo ya kaskantar da su wa man huwa sadiqun da wanda kuma yake da gaskiya ilaihi zuwa ga cewa wannan azabar za ta zo kenan ya kamata ya faɗi abubuwa guda biyu bai dace ce fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa man huwa kadhibun ba ya kamata ya ce wa man huwa sadiq tunda su sune makaryata to in ya ce wa man huwa kadhib to ai kenan kamar ya sake maimaitawa domin makaryacin shine za a kaskantawa kulna za mu ce alƙiyasu ma zakarta ƙiyasin magana kamar haka ne ya kamata a faɗa walakin nahum sai dai su lamma kanu yad'unahu kadiban domin sun kasance suna kiran shi annabi shu'aib kadiban makaryaci qala sai Allah ce wa man huwa kadib da wanda yake makaryaci ay ya'ni fi za'mikum a cikin kira yawan da kuka koce ni makaryaci ne wanda kuma dawa duk annabawa ai ana karyata su wa da'awakum da kuma karyatar da kuke yi kenan fi za amikum wa da'awakum a cikin riyawa ku inji malaman zauri kiraye wanda kuke yi kenan wa da'awakum da kiraye wanda kuke yi cewa ni makaryaci ne tajhilan lahum ya faɗi wannan dan saboda ya nuna wato jahilcin su to wannan shine abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan mas'ala kenan ya kamata ya ce wa man huwa sadiq sai kuma ya ce wa man huwa wato kadhib dan saboda su suna nuna cewa shi makaryaci ne to shikenan tun sun kira shi makaryaci ce to za ku sani cewa man ya'tihi azabun yukhzihi an gane ko dan ya ce fa sawfa ta'lamuna an yaqulu man ya'tihi azabun yukhzihi wanda azaba za ta zo an gane ko wato azabar da za ta kaskantar da shi yace hatta yansarifa man ya'tihi azabun yukhzihi ilaihim kinan hatta yansarifa man ya'tihi azabun ilaihim waɗanda azaba za ta zo musu kinan su wa man huwa sadiqun ilaihi da kuma wanda yake mai gaskiya ne zuwa gare shi kinan azabar za ta zo ga wanda ko dai shi mai gaskiya ne ko kuma wane ne an makaryaci to da haka dai sai amfani da kalma wannan kafin mu je gaba a matsalar mu ta gaba akwai wani abu da ya kamata mu dan kara a cikin wato waɗannan mas'aloli domin abubuwa ne waɗanda wani lokaci suke zuwa ya kamata a kara da su kafin a wuce a cikin wata mas'ala idan muka duba kissa ta annabi shu'aib ta zo a cikin wato suratun namli an gane ko za ku iske cewa ƙissa ta annabi hud ta zo a cikin wato suratu annaml nike son na ce wato ƙissa ta annabi wato hud to kuma nan ƙissa ta annabi shu'aib ita ma duk da ke surata ƙissa ta annabi hud ta zo a cikin suratu hud kuma ta zo a cikin suratun namli to sai dai nan akwai wasu abubuwa da suka hada su shine cewa da suka ce walaula rahatuka larajamnaka malamai sun kawo ta mas'ala ashe Allah yana iya ba annabinsa kariya Allah yana iya ba annabinsa kariya ko da da ƴan uwansa ne waɗanda ba su yi imani ba to annabi shu'aibu ya samu wannan kariya don gashi na an ce walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz to annabi salih shi ma ya samu wannan kariya ina fata ana fahimta ta domin Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu annaml walaqad arsalna ila thamud akhahum salihah an i'budu Allah fa idha hum fariqan yaqtasimun qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله كما هكذا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون duk da yake akwai qira'a ta Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta latubayyitunnahu wa ahlahu thumma lataqulunna to nan latubayyitunnahu kuma suna tattaunawa ne a tsakankanin su lanubayyitannahu wa ahlahu kuma suna nuna kamar damiri ne jam'i domin latubayyitunnahu kamar wane ya faɗa ma wani kenan kana aminga amma lanubayyitannahu wa ahlahu kamar nan kamar magana ce taso gaba ɗaya a dunkule can kuma kamar sashe ne yana gaya ma sashe a qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf thumma lanqulanna liwalihi ma shahidna akwai mahlaka ahlihi Imam Shu'ba ya karanta mahlaka ahlihi sannan kuma ma shahidna mahlika ahlihi Hafs ya karanta sannan ma shahidna muhlaka ahlihi sai zaman to sauran sun karanta da haka an gane ko to sai dalibin ilimi yayi hattara kada je ji an ce mahlaka mahlika da muhlaka yazo ya samu matsala domin maf'il da maf'al suna iya zakkuwa wani lokaci ko ya zaman to asli shine mahlik amma sai an karanta wato mahlak almuhimmu dai halakar shi ba mu santa ba ko lokacin da ya halaka domin shi muhlak yana ɗaukar ma'ana hudu ba mu shahilci halakar shi ba lokacin da an hankalta ma aikin wannan abin da yake faruwa sannan kuma an ce muhlak muhlak wanda ya halaka ba mu halarci kenan ba mu san abin da ya faru gare shi ba kuma muhlak yana ɗaukar zamanin da ya halaka muhlak yana ɗaukar wurin da ya halaka to shi wannan sai zamanto ya kawo ƙarin ma'ana amma mahalik ko mahalak wurin da ya halaka zai iya ɗauka ko kuma ya ɗauki zamanin da ya halaka ko ya ɗauki halaka amma ba zai ɗauki ba shi wanda ya halaka ɗin domin zai mutu kamar fi'ilin da ya zo da harafi guda hudu ya kamar a halaka ya ɗauki ma'ana wato kuma fiye da uku ya zan hudu wanda ya zo da uku kuma ya zo da ma'ana uku duk da yake duk fi'ili in ya wuce harafi hudu ya sama zai iya ɗaukan ismul maf'ul zai iya ɗaukan ma'ana hudu ba sai mai harafi hudu ba wannan qadiya ce ta sarf almuhimmu dai sun ce za su halakar da shi sun ce za su ce li waliyihi ga waliyinsa kaga ashe wannan ya nuna suna jin tsoron waliyin nasa shiwa shi annabi wato salih kenan domin mi domin da ba su jin tsoron waliyin da sai su kashe shi da daddare amma sai suka ce lanu bayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna li waliyihi ma shahidna mahalika ahlihi wa inna lasadiqun sannan Allah ya ce wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun sun shiya makirci kuma Allah ya mayar musu da makircin su sannan Allah subhanahu wataala ce fanzur kaifa kana aqibatu makrihim ka kalli makoma karshen makicin su anna damarnahum wa qaumahum ajma'in duk da akwai qira'a inna damarnahum wa qaumahum ajma'in imamu nafi' da ibnu kathir da abu amr ibnu al-ala da ibnu amir da abu ja'far su su karanta inna damarnahum sai zamanto isti'nafi ne ma'ana kamar an ci gaba da wata magana ne anna damarnahum sai zamanto badalina na wato aqibatu makrihim kenan wato kenan aqibatu makrihim shi wannan makircin anna damarnahum wa qaumahum ajma'i ina fata an fahimta to sai zaman to kenan Allah ya dammara su yayi kace kace da su yayi ragarga da su Allah kai mu tsari ina fata an fahimci ni to wannan mun kawo shi ne saboda a gane cewa ashe Allah yana iya ba annabi wato kariya ko mu ce ma ko ba annabi ba mutum da ƴan uwansa waɗanda ko aƙida su ba ɗaya ba tunanin su ba ɗaya ba amma saboda ƴan uwantaka ta jini ba za su yadda ba a yi ma ɗan uwansu wani abu haka Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kariya da Abu Talib duk da yake bai musulunta ba amma dai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kariya sabanin riwayoyi ne in shi'ar suke cewa ya musulunta ana son a yi ƙarya ne to waɗanda riwayoyin nasu dama suna kawo su ne don saboda su yi suka sai su ce a'a ai wanda ya ba manzo Allah sallallahu alaihi kariya ba a cewa bai musulunta ba kaza kaza kaza kaza amma sai shi kokari su ko su kafirtar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi su kafirtar da matan shi to kaga wanda ya kafirtar da mutum ɗaya misali kuma shi an nuna cewa akwai da suke nuna bai musulunta ba to kudu kuka kafirtar da waɗanda suka yada musuluncin ga duniya a duniya gaba ɗaya kuka kafirtar da matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma har ake iddia'in kabarin manzo Allah kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kewaye da wata jahannama tun da kabarin abubakar na umar yana tare da shi kenan kewaye da wata jahannama yake kaga wannan ra'ayin yayi muni amma akwai abubuwan da ake son aboyi Allah kai mana tsari to wannan shi dai ne kenan cewa Allah yana iya bada kariya ga annabinsa ko da ya kasance wato ko mutum nagari yan uwansa suna iya kawuwar tasu gudunmuwa ko da ra'ayinsu ba ɗaya ba saboda wato jini na yan uwantaka da akwai tsakankanin su wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi wannan shine abin da zamu iya wato karawa akan wannan mas'ala din sai mu je ga mas'alan mu ta gaba a aya ta ɗari hudu da sittin da biyar malin ya ce fa in ƙila idan aka ce kaifa ƙala ta'ala ya aka Allah ya ce idza akhadha alqura wa hiya zalima idan Allah ya ya riki wata alƙarya ko ya kama ta wa hiya zalima tana azzaluma an gane ko malin ya ce to kamar farkon ayar wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima wal qura la takunu zalima alƙarya ba ta zamantowa azzaluma li'anna zulm min sifati man ya'qil domin shi zalunci sifa ce ta wanda yake hankalta aw min sifatil hayawan ko ko yana daga cikin sifa ta alhayawan abin da yake yana da rayuwa nan abin da ake nufi alhayawan ba ana nufin dabba ba ana iya cewa to abin da yake da rayuwa an gane ko dunal jamad ba abin da yake ba bai da rai daskararren abu inji malaman zauri qulna za mu ce huwa min al isnadil majazi yana daga cikin isnadi na majazi in an ce majazi wasu kuma su ce uslubun ne min asalibin lugatil arabiyya wal muradu bihi abinda ake nufi da shi ahaluha mutanen wannan alƙarya kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa fi mawdu'in akhar a wani wuri inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa a cikin suratul nisa'i kenan duk da yake kawo farkon ayar ba amma za mu kawo wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijal wan nisa wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha kaga nan Allah yana motsar da masu imani su je su yi yaƙi wa malakum la tuqatilu fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa ga alhali ko masu rauni daga mato maza da kuma mata suna cewa rabbana ya ubangijinmu akhrijna min hadhihi al-qarya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya adh-dhalimi ahluha waɗanda mutanen suke azzalumai an gane ko to lamma yace lakin lamma umina labsu lokacin da an ka amince ma allabsu wato rikicewa an gane ko ma'ana ma'anar za ta fito a fili asnada zulma ila alqarya sai an ka danganta zalunci zuwa ga alqarya lafzan ta fuskan lafazi kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda ya zo a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala was'alil qaryata allati kunna fiha kina a cikin suratu yusuf aya ta 82 duk da kina isar da ayar was'alil qaryata allati kunna fiha su ko sun kawo was'alil qarya ka tambaye alqarya ‘ya'yan annabi Yaqub suka ce tambaya alƙarya, amma an san da cewa ita alƙarya wato ba a tambayarta, kina asalin shi an shafi wato wani abu was'al ahlal ƙarya, ka tambayi mutanen alƙarya, duk da ke su malamai sun ce alƙarya ana amfani da shi ga mutanen gari kuma ana amfani da shi ga gari amma wanda ra'ayin ya yi nauyi son su kai su kori cewa majazi ba dole bane sai an kira shi majazi ana kiran shi uslubun min asalibi al-lughati al-arabiyya kiran da anka cewa idza akhadha al-qura Allah ya kama al-qarya na ana nufin wato mutanenta kiran wannan shi zai baka cewa duwatsun da ma aka ce za a kai a cikin wutar jahannama ba ana nufin za a yi musu azaba ba domin su ba za a kai su bane don a yi musu azaba a'a za a kai su ne don saboda su zamanto makamashin da za su taimaka wajen yi makafin rai azaba ba don su su ji wutar ba da yace fa illam taf'alu lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara kuma ƙara girman jikin kafiri da za a yi shi kuma don saboda shi ma ya ƙara ƙara mishi nauyin azaba ne ba don shi jikin za a yi ma azaba ba inda yace kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha ko da mun ce za a musanya musu da wata koko mun ce a'a za a ƙara mata girma ne to ko da mun ce ba a musanya ba an ƙara mata girma kenan shi wannan ƙarin da aka yi ba don saboda ita fatar ta azabtu ba zuciyar da saba ma Allah ita ce ake son ta sha azaba don wasu raka irin waɗannan shubhohi gumaka da za a kai su a cikin wutar jahannama su ma ba dan an bauta musu ba dan sun sani dan haka su ma za su zamanto ƙarin bakin ciki ne domin waɗanda suka ce za su cece su ga su da allolin su a cikin wuta kuma allolin nan nasu sun kasa wato taimakon su to da haka dai da haka zai ka fahimta domin shi gari alƙarya ba a dora mishi taklifin wani abu ba Allah subhanahu wataala yake cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan kenan da as-samawat sammai da al-ard da kasai wal jibal da kuma duwatsu an bijiro musu da wannan amana ta Allah ta taklifi ba su dauka ba wa hamala hal insan dan adam ya dauke ta to kenan ko kenan su dan an ce misali za a kai duwatsu a cikin wuta ba ana nufin za a yi musu azaba ba ya kamata mu fahimci wannan to haka ita ma kasa da an ka ce akhdhu rabbika idza akhadha alqura in ya rike alqarya ba ana nufin alqarya ba mutanen ta shi yasa ma a cikin wannan zaka fahimce shi a cikin kissa ta annabi lut a cikin suratu hud da cikin suratul hijr a cikin suratu hud sai ce falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha sai ce wa amtarna alaiha mun yi magarin ruwa amma a cikin suratu alhaji sai ce wa amtarna alaihim mun yi mutanen garin ruwa don saboda shi garin ko an yi ruwa ba taklifi gare shi ba mutanen garin ne aka yi ma wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud alaiha hijaratan min sijilin mandud a cikin suratu hud a cikin suratul hijri wa amtarna alaihim hijaratan min sijil babu mandud kenan sai ka fahimci wannan yan uwa musulmi da yake lokacin mu yana matsowa sai abu na karshe da ya kamata mu fahimta shine cewa zaka ga qur'ani galibi yana faɗin wato kalima ta zalunci a lokacin halakarwa saboda nan ka gane cewa shine illar da ta sa aka halaka su wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima limadha akhadhaha li'annaha zalima wa kam min qaryatin ahlaknaha فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ميسا جاءها بأسنا سنسمنتو ظالمين وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين باقرنا بأنا قوما آخرين تكن سورة الأنبياء فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا inna kunna zalimin an gane ko wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima thumma akhadhtuha wa ilayya al-masir a cikin suratu wato al-hajj fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima wa hiya zalima kaga na farko a cikin suratul hajj an kace fa ka ayyin da fa'ul min qaryatin ahlaknaha sai an kace wa hiya zalima fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid a aya ta biyu sai an kace wa ka ayyin wanda za ta zo bayan ta in nace bayan ta ba wai kai tsaye ba wanda take gaba wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima ثم أخذتها وإلي المصير ظلم ظلم ظلم دا إن كجا أنت أن هلكر سبود ظالمتي ظالمتي أن أيك تبنى دا هكا ونن إلا تزا أي استنباط انتا أكرك أشن ونن كما الله يفت إمتنا أن بلوت سيتي مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد dukkan azzalumai a kowane wuri suke a kowane zamani suke a cikin kowane yanki suke a cikin kowane wato nau'in jinsi na mutane suke wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id Allah kai mana tsari da zalunci yan uwa musulmi lokacin mu ya kai karshe dan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba in Allah ya kaddare akwai rayuwa akwai dama za mu zo mu dora a inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama tore Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh